تسوية الأركان ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعله فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود نعم قال المصنف رحمه الله وهو العالم العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تسوية الأركان daidaita rukuni ya zama ka daidaita rukuni su zama daidai da daidai ko kusa da kusa sannan ka yi wanga bayan wanga ba za ka ce ka fara sujada ba ka dawo ka yi rukuni ko wani amai kama da haka wa minas sunna yana daga cikin sunna an yi sauyi bainal arkani fituli wato ya daidaita tsakanin rukunai ta gehin tsawonsu ya zama tsayuwarka tana kusa da ruku'in ko ruku'in kana kusa ga tsayuwarka dagowarka daga ruku'i tana kusa ga ruku'inka shi as-sunna fa yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i sai ya sanya ruku'in sa ya zama bayan mi tsayuwarsa wa sujudu da sujjadarsa ya zama tsayi ya tsawo sannan ruku'in kai ya tsayi tsawo dago ka da ruku'i ta ta kusa kai ruku'i sannan sujjada ka haka ne ka daidaita su wajilsatahu da zamanka baina sajdatay da tsakanin sujjada guda biyu qariban min as-sawa daidai da daidai kusa da kusa misali sujjada ka da kai yanzu to zaman nan da za ka yi yayi kusan sujjada da kai haka aka so ba a son wani abu yayi sama wani abu yayi kasa an bayyana ko ka dade kana karatu amma ruku'in ka shafshaf ba a son haka nan yadda kai yi karatu tsaye ka daɗe to in ka zo ga rukuni nan ma ka daɗe anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in yi rukuni hatta ya ƙula alƙa'ilu kan nasiya har sai mai magana ya ce kai annabi ne ya mance da ya yi rukuni saboda sai ya daɗe ya daɗe sannan in ya ɗago daga rukuni marmakon ya tafi sujjada hatta ya ƙula alƙa'ilu kan nasiya nan ma sai mai magana ya ce annabi kamar ya manci ma ya dago daga ruku'i sujjada na zina missa saboda dadewa wala yajuzu nuqta ta gaba ta 79 in kuna bibiyar lambobi yace wala yajuzu ba shi halatta an yaqra alqur'ana mutun ya karanta qur'ani fil ruku'i a cikin ruku'i wala fis sujudi ko a cikin sujjada haramun na haramun na a karanta qur'ani cikin ruku'i ko cikin sujjada in kuna tuna lokacin da malam Yasir ya kawo muku ziyara yawwa ahsantum yayi muku lecture to cikin bayani ne ya ambata to mi a hukuncin ka ce rabbana atina kun aya qur'ani ce cikin sujjada kuma addu'a ce kun kun tuna ko sai ce wasu malamai sun ce mi sai dai ka ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana fatkana azaban wa in kana lokacin malam kuma ya ambato ta ruwaya da ta tabbata a hadisi cewa rabbana atina sai zama wannan ne taksis ne ba adal am Allah ya saka mai da alkhairi mallan ya tsaka ko eh eh sahaba sun to to yanzu nan kenan haramun na ko annabi ya ambata hadisi ce an hana ni in karanta qur'ani ina ruku'i ko ina sujjada sai mi ci gaba al-i'tidal min ar-ruku' thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku' wa hadha ruknun ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركن نعم yace sun mai rufa usulbahu al'itidalu min ruku'i daidaitawa daga ruku'i daidaito daga ruku'i in ka tahi ruku'i ka daidaita sannan ko in za ka ɗago ka ɗago a daidaici zakyau ba tare da kawar gaji tsarin da kake ba sun mai rafa usulbahu sannan ya ɗago ƙirjinsa mai ruku'i daga ruku'i wa haza rukunin shi ma rukuni ne duk wannan rukuni ne duk wani rukuni ya faɗa daga sallah baka da sallah wa ya ƙulu fi asna'il itidal ya faɗa a lokacin da yake daidaito lokacin da yake daidaitawa yanzu kun ga yan uwa musamman ummahat duka ɗaliban mu kuke da inan nace ummahad masu makarantar dare kenan suna nan tare da mu amma yanzu ku kalla da kin ku ga bambanci tsakanin ku da waɗanda saboda ga sunan da biro suna ta'aliki kila ku ba mai biro yana ta'aliki kun ba ku da shi zan kuna da biro da kuke ta'aliki shi a ɗalibi ilimi musamman ana daura da a faɗa mu ki rubuta an fahimta shi a ƙa'ida ta daura ko ɗalibin ilimi na gaske an bayyana ko ku rinka jotin kuna rubuta so ma kusan masha Allah barakallahu fikum ku ɗaya ga kunan baku da biro haska su basu da biro wallah a kuka ce musu mutunci don haka gobe in mutum bai bai sa biro sai a yi mai hoto ga yana ana daura bai da biro sai ce mi wa yaqulu fi asna'il itidal mutun ya fada a tsakiyar lokacin da yake daidaitowa daga ruku'i sami Allahu liman hamida haka kana cikin ruku'i zaka ce sami Allahu liman hamida sai ka miƙe tsaf sai ka ce mi rabbana walakal hamdu kamar da zamu cin mai can gaba kenan ba sai ka dago zaka ce sami Allahu liman hamida ba a'a kana dagowa kana cewa sami Allahu liman hamida yace wa hadha wajib wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi inda al-i'tidali sannan ya daga hannuwansa a lokacin da yake daidaita alal wujuhil mutaqaddima bisa ga huskokin da sun gabata ai bayani yadda aka daga hannuwa ko wa yarfa'u yadayhi summa yaqumu mu'tadilan sannan ya tsayuna wanda ya daidaita mutma'inna yana cikin natsuwa hatta ya akhudha kullu 'azmin ma akhadahu har sai kowani kashi ya riƙe wuri nai ma'ana ya ka natsu an fahimta wahara rukunu shi ma rukuni ne in ka dago daga rukuni to sai ka da tsutsam sannan ka tayi sujjada da ba an gane wanga sallah fa tana da wahala fa amma fa sai an kiyaye ita ta sallah nan da Allah ce innaha tanha anil fahsha'i wal munkar ita wanga sallah sallar ga ita ce wadda Allah ya ce tana hana alfasha tana hana munkari ita ce ce tana hana shan waka tana hana sauraren kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe tana hana kallaci-kallaci na banza da basu da umhani irin waga sallah ba ita ce sallar da ka tabbatar maka da imani cikin zuciya saboda ita as sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah ya ce masu sallah za su shiga aljanna sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un sai ce qad aflahal mu'minun da suratul mu'minun da suratul ma'arij duka sai da ambace allazina hum fi salatihim khashi'un wata rana sai da na Ali na tsaye cikin masallaci sai ya ga wani mutum ya taho ya yi Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum rahmatullah sai yana hitowa zai wucewa sauri shi kai ya hito zai wucewa sai sai na Ali zare takobi yace ko ba kai sallar kwarai kuma sai kuma da ya dawo yayi sallah yayi ta kwarai sai Ali yace inda dazu zuce ka ta natsu da gaban ka ma sun natsu amma ya nuna zuciyarka ba ta natsu ba shi yasa gabanka ma ba su natsu ba to alal aqal duk wanda haka yana sallah haka nan wallahi ya nuna har zuciya ce tana da dama dama ko da ba a ce 100% daidai shike ba duk sai ya kula na sannan zai tsayawa daidai sai ya kula na sannan zai ruku'i ya san kenan sallah ya kai amma wanda da yazo yana Allahu akbar bai san sallah ya kai ba wallahi wata rana aje ne gurmun gawo da nesa ni hango wani na sallah cikin masallaci na wai mace kwada maka ba kwari ba ihin ihin na san kuma shekaru na da yawa amma na taɓa faɗa mai wallahi sai da nema wata wai ne na gurbin gawa ka sallar kwarai da nesa ne hango mutum sai ya yi haka Allahu akbar sami Allah lahiya lau sai da ni tsaya ina kallo ne wallahi ana gama sallah sai na ga wani dan uwa na ahlus sunna sai da sallalle waccan sallah sai ahlus sunna kuma ahlus sunna ma mutamassiki don haka ina kyautata mai zato wannan ni da na ga mutumin kirki ina fahimta ce kuma ina so ne kuma ina mai fata alkhairi kuma na san lalle yana cikin mutanen kirki wala sallar shi ta ban sha'awa don haka lalle ko ko shi dai ko ko sai mutum na sallah shi dai ya hirgima ko amma shi dai ka sallah ce amma da dara dagowa ya sai ya tsaya ya nutsu sannan ya tahi to ke ma ke sallah haka na in kina son sallah ke ta zama irin tawa irin ta manzon Allah sallahu akwai wahala amma sai an daure to mu ci ga malam ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام أما التسميع في فورد الاعتدال الله ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم ثم يقول ثم يقول
اوكي بكام
ثم يقول الله أكبر وجوبا نعم
Imam Al-Albani yace wa yaqulu fi hadha al-qiyami sai ya fada a lokacin da yake tsayewa wato a wannan tsayo bayan ya tsaye kenan rabbana walakal hamdu wa hadha wajibun wannan wajibi ne ala kulli musallin ga duk mai sallah walau kana mu'timan ko da mamu ne to nan je fahimta albani ta zo ko za ga su ahlus sunna mu idan suka ce sami Allahu liman hamidahu su ce kuma rabbana walakal hamdu na'am fa innahu wirdul qiyami domin wuridi ne na tsayuwa zikirin da an kace na ai an tsayu shi ya fahimta na'am amma tasmi'u shi ko cewa sami Allahu liman hamidahu fa wirdul itidali wuridi ne na lokacin da kake tasowa zaka daidaita na'am
an fahimci wannan na'am zaka zaka ji wani ahlus sunna yana bayan liman sai ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana walakal hamdu na'am alhalin abinda an ka sani shine liman ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ku ku ce rabbana walakal hamdu to ni karan kaina muna kan wannan fahimta eh, ta albani a da sosai sai sai muka cimma hadisi wanda yake zahirin hadisi Na'am.
annabi ya ce in liman ya ce sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana walakal hamdu na'am kuma wani ya kawo mana ya gamsar da mu sai mun ka aje wancan fahimta Na'am.
an fahimta za ka yanzu ilimi ya ce sami Allahu liman hamidahu ni ban cewa sami Allahu liman hamidahu sai dai in ce rabbana walakal hamdu Allah shi ya hima albani da wannan fahimta kuma ai mamakin sa a matsayin yana biye hadisi matuƙa Na'am.
amma ana sai rinja da kiyasi akan nassi wallahu ta'ala a'lam na'am
ويسوي بين هذا القيام والركوع في- في الطول كما تقدم ya daidaita tsakanin wannan tsayuwa da ruku'i wurin tsawo ma'ana ruku'in yayi kusa ga tsayuwar da yi kamar da yadda ya gabata na'am tsayuwar gar aka mai iya dago daga ruku'i to ita ma tsayuwar nan yayi ta sosai kamar ruku'i ne na'am summa yaqulu Allahu akbar wajuban sannan ya ce Allahu akbar wajibi wa yarfa'u yadayhi ahyana duk ba ku da shi can kasa ko a okay ta to shikenan eh eh wuri mi oke ya fada ko wurin tafin na amma dai yunda akwai shi kaga ba matsala wayar fa wayar a hayanan ko na'am to shikenan sai ya daga hannuwansa wani lokaci in zai na kuma sujjada shi daga hannu kun ga an yi shi kusan so nawa an yi shi lokacin kabbara harama na'am sannan an ka zo an ka yi shi lokacin da za ana ruku'i nawa kenan biyu sannan bayan an dago an ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd nawa uku sannan sai zuwa sujjada sai ce ni
الخلوع على اليدين ثم يقر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثالث عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ونهى عن الش- عن التشبه ببروك البعير وهو إنما يقر على ركبتيه اللتين هما في متقد- مق- muqaddimatayhi مقدمتيه فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما
to imam al-albani yace sujjada mu ga tamu nuska ko kuma ga taku nuska tun dazu ya sa ko نعم al-khururu ala al-yadaini sun kuyawa sama hannuwa in za kana sujjada da hannuwa aka tafiya نعم
duk da nan ma akwai sabani mai tsanani in kuna tana man karanta shi cikin bulug ko ko umda shin da gwiwa aka tahiya sujjada ko ko da hannuwa to jamhur kamar shi albani nan yace za a tahi da mi da hannuwa summa yakhiru ila sujudi ala yadayhi sannan ya sunkuya zuwa sujjada akan hannayensa ya da'ahuma shi'aza su qabla rukubatayhi kamin goyonsa Na'am.
kenan haka ko in ka zo za ka yi Allahu Akbar sai ka azami sannan goyi su zo da baya ko?
Na.
Sabanin haka Allahu Akbar kun ga goyi na fara tafiya.
Na.
Bai bai daɗi ba ko? Na, su, na hannuwa ya yi. Duk da ba kan mai tarjihi ba mai tarjihi ba har yanzu.
نعم ba mai tarjihi ko san tarjihi ma'ana yanzu muna kawo hujjojin kowa ne ba mai hujjojin mai mamun ka ce ga waɗanda ne.
نعم Yawwa dukkan mai saurin ja da fahimtar mu. to kun ga nan ya ce mi bi hadha yace da wannan ne amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya umarni wa huwa sabitu anhu sallallahu alaihi wasallam kan kuma da salati jama'a yau alhamis annabi ya ce a yawaita mai salati ran alhamis da ran juma'a don haka kowane ɗaya wurin daura ga ki salati goma ai ke samu rabo don in ki koma gida surutu zaki tai jama'a mista aka gaj- aka gajiya da salati amma ba a gajiya da surutu ba a gajiya da ɗabi ba a gajiya da kaza da sauransu نعم kuma salatin gaba wace awa guda awa biyu awa uku an yi shi an tashi amma surutu mutum na ɗaya da awa biyar sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan shi ya tabbata wana ha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani alit tashabbuhi game da koyi bi burukil ba'iri durqusawar raqumi yace kakku durqusa yadda raqumi ka durqusawa to sai annabi kyale haka nan sallallahu alaihi wasallam bai fassara ya raqumi ka tahiya ba to sai malamai sun ka kalli ya raqumi ka tahiya shin raqumi kafahu ne guwayu ne ka fara azawa ko ko hannuwa ne shin ma ina kafa ina hannun raqumi yake ina guwayu ne ƙafafun baya su a guwayo na gaba su a hannuwa ko? to waɗanda ka fara ajiyewa a'a sai mallamai sun ka kawo raƙumi an bayan da su a sai mewa da sauran malama sai an ka ce to akwai da raƙumi za ka ce wallahi da ƙafafu ne fara taya waɗanda sun ka ce a'a da goyo ne fara taya an ka rasa ma da mi fara ajiyewa dusi ya yi haka ya yi haka sai ka rasa da mi ya aji amma dai galibin jamhur na malamai sun ka ce raƙumi da guwayu ne shi ka ajiyewa ƙawa wanda na baya ka fara ajiyewa an fahimta don haka shi na annabi hana yi wa huwa shi ne innama ya khiru ala rukubataihi lataini huma fi muqaddimataihi yana sunkuyawa da guwayunsa waɗannan da aggabansa an fahimta ko da su yake fara azawa kun ga nan ma shi ma guwayyunsa waɗannan da an gaba da su yi ka fara aza hannuwa an bayan dago sai an ka hada akwai abin nan eh eh wa idza sajada yace idan ya sujada wa huwa rukunu rukuni ne ita ma da alaka faihi to ya dogara akan tafin sa ba sa tsohu ma ya shimfida su ka karanta نعم ويضم أصابعه أصابعهما yawwa daidai nan in kun tuna ga rukuyi an ce ya bude hannuwansa ko in mutum zai aza hannuwa ne ga ruku'i ya bude hannuwansa to ga sujjada ita ko wa ya dummu ya mace hannuwa ne in ka zo sujjada haka za kai ka mace hannuwanka ka mace jama ko ni sujjada akwai yadda akai ita ma ba yadda hagara ba za ka mace hannuwanka sai ka aza ka aza huska ka tsakiya
ويوجهكما إلى القبلة sai ka kalli alƙibla da hannuwan sai ka kalli alƙibla da hannuwan na'am ويجعل كفيه حذو منكبيه sai ka aza tafin daidai ka fada ko ka aje su daidai ka fada ehe وتارة يجعلهما حذو أذنيه wata ran kuma ka aje su daidai da kunnuwa an fahimta duk wanda kai shi ma yayi نعم. ويرفع ذراعيه على الأرض to nan s- وجبا.
yawwa sai ka daga zira'in ka daga ƙasa ba a son ka aje hannuwanka can ƙasa kana sujjada ina ga yan mun ka kammala littafin za mu yi demonstration نعم ko haka an daidai sai mu yi demonstration a gwa- a gwade da aka nufi yanzu dai muna yin demonstration na part part din na sallah to ga sujjada jama'a ba haka zaki mace hannun kike sujjada tsakiya ba zaki bude ainihin hannuwanki na'am ولا يبسطهما بسط الكلب kada ya shimfiɗa su irin shimfiɗawa kare kowa sai da kare hakwanci haka nan ya kai to ba a yin haka nan ويمكن أنفه وجبهته من الأرض ya tabbatar da hancinsa da goshinsa ga ƙasa وهذا ركن wannan shi ma rukuni ne ويمكن أيضا ركبتيه kuma ya tabbatar da guwayunsa وكذا أطراف قدميه sannan da gefen duddugensa ya aka ce gefen dudduge na sha faɗi ko a fikil maisar kwalfar na bayani suka yi ta mamaki ya ce to a kawo sunan dudduge da hausa an cika an fahimta balarabe yana ce ma wannan gaba ɗaya duddugi mu ko da hausa wanga ɗaya muka ɗauka duddugi نعم
an fahimta ko gaba ɗaya nan shi a duddugi duka نعم ƙafa kenan ko نعم to ita a duddugi da larabci duka an fahimta نعم to ya ce na adudduge to inda aka nuna gehen dudduge nan kan kan kan yatsu kan yatsu kafa kenan su aka nuna sai ka kalli alƙibla da su وينصبهما وهذا كله واجب yana nan yawwa yace wa yansibuhuma ya kafi kafafun نعم ba yadda har gara ma wani sai ga su da kafafu ne na ta shillu ya rasa inda zai aje su ba a haka nan dole sai ka kafe su wani ya bude su ko wanda ya bude ya kama yadda ya- a dole ka game su game kafafunka za ka yi can baya ka yi sujida ka kahi yatsunka ƙasa sannan kuma ka game mi ka game su نعم ya ce wajibi ne jama'a wagga ita a sallar nan da Allah ya ce tana hana alfasha da munkari a cikin suratul ankabut ita ce sallar da Allah ya ce ba su ita za su shiga aljanna wallazina wa ala salawati salatihim daimun duka su ne kuma ita ce sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yastaqbilu ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة kuma ya kalli yatsunan su kalli setin alqibla نعم wa yarussu aqibaihi ya hada dudduginsa نعم ya game su an fahimta ko ya game dudduginsa ya game kada ya bude su ba a bude su نعم da ke bude wrong an fahimta ko to ci gaba الاعتدال في السجود مم.
ويجب عليه أن يعتدل في سجوده مم.
وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتين وأطراف قدميه ومن الاعتدال في سجوده هكذا فقد اطمأن بقيلا والإطمأن والإطمأنان في السجود ركن أيضا
Eh, yake cewa al-i'tidalu fi sujud daidaitawa a cikin sujjada wajibu alaihi ya wajaba gare shi fi su an ya atadila daidaita fi sujudihi a cikin sujjadarsa wadhalika wato a, a yadda yake bi an ya atami da fihi itimadan ya dogara ya tabbata itimadan dogara tabbata mutasawiyan wadda ta daidaita ala jami'i a'dha'i sujudihi ga dukkanin gabobin sujjada sai daidaita su نعم menene gabobin sujada na daya aljabhatu goshi ya tabbatar da goshi ne na kan kasa babu kuri ko ya shafa mai ko yayi kaza ko ta shafa hoda a daddaba ta ga kasa Imam al-Albani zari Allah ji kanshi yace gaye ka damƙi kasa Hmm.
an bai da goka rungumi kasa نعم minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama haka ne ko ba haka bane sannan shin wabba ka tawahin nan da ka saka yi aro da su Allah to shi da zaka wa sallah bai baka wasu ba wankewa za kai baka goge to miya matsala don kai sallah cikin ƙasa wasu ma da duma gare su wasu shin hida gare su to me Allah yi dama mu bajjin kyamar ƙasa ƴan mazo sujada mu damƙe ƙasa yawwa wal anfi da hanci ma'an tare shi ma ka sa hancin ka ga ƙasa نعم shine sallah babu tawadu inda ya kai sallah babu tawadu inda ya kai sallah shi yasa sallah tana cikin addinin da ya dade Na'am.
tun annabawa da na gabata suna sallah wal kafani da tafi wurare ne masu tsada ga jikin mutum an ka ce wa diyatul mu za su kasa wa rukubata da dagowayu wa atrafal qadamain da kuma duddugin kafa shi ma ka aza shi kasa sai ce mi ومن ال...
yau ka karanta ko wa man yatadal fi sujudi ya kaza duk wanda ya daidaita a cikin sujuda haka faqad mat- faqad itma'anna yaqina tabbas ya samu nutsuwa an bayyana ko wal itmin anan wal itminan an bayyana gurin kalmar ko suratul baqara in ka zo fa idza tama'anantum sai ka yaki maka ko maka gura ko fa idza tama'anantum fa aqimus sala to tana da kalmomi masu nauyi kenan natsuwa a cikin sujada rukunin aida shi ma rukuni ne kusa ka san kullum ban manciya wata rana muna karatun motsa inda malamin mai dr mas'ud abdallah hafizahullah ka san ni ka da نعم to lokacin sai an ka zo fa mada mada نعم wa mada madana Na.
ni ya karanta sai dai ta mada mada mada ni ta kuri an kai da dariya ta an kai da dariya su su mallama su mallama jiru su an kai da dariya ta to shi kenan da mallai ta wuce fasara shi ba ko mallan kare don PhD na نعم a hadisi ɗaya na digiri kusan uku الله أكبر.
yayi ta yi shi ma
نعم ta ga hikima da Allah sai Allah ya rama ne Allah na wanki ga
to abin ga ko mallaman hadisi ga da suka yi ballata na ni dan cikin cokali eh cikin cokali wa yaqulu fihi yana fada a ciki subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la in kun lura duk inda albani ya kawo ya kawo bi hamdihi ba eh نعم subhana rabbil a'la salasa marratin aw akthara نعم so uku ko fiye da haka نعم ke safiya ku shigo ku zauna mana haba ba kuna wani lekile wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi fi tuli kama taqaddama ya sanya sujjarsa يستحب أن يكثر الدعاء ahsant ahsant wa yastahabbu an so an yuksira du'a fi yawaita addu'a a cikin sujjada ana son mutum ya faɗi bukatoci ne a cikin sujada fa innahu madhannatul ijaba domin wuri ne da ake kyauta zaton an sa addu'a in ka addu'a Allah na amsa wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi ya sanya sujjadarsa ta kusa kai ga ruku'insa fi tuli ga tsawo kama taqaddama kamar yadda ya gabata wa yajuzu sujudu 'ala al-ard ya halatta ayi sujjada saman ƙasa wa ala ha'ilin bainaha wa bainal jabhati haka nan ko saman wani kyalle da ya sha makanta ƙasa ga goshi kamar dadduma kenan kamar kyalle kamar shimfiɗa duka kana iya yi ko leda ƙasa ko tayes ko wani abu duka kana iya sujjada sama ba tare da cewa ai dole sai saman ƙasa ba min saubin na tufafi aw bisadin ko shimfida aw hasirin ko wundi aw na hauyi ko makamancin sa wala yajuzu an yaqra alqur'ana wa huwa sajidu baya halatta ya karanta alqur'ani yana mai sujjada sai ce mi al-iftirashu wal iqa'u bayna as-sajdatayn al-iftirashu wal iqa'u bayna as-sajdatayn zaman al-iftirashu da al-iqa'u tsakanin sujjada guda biyu wato kurura zama kala uku ɗaya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai yi wannan zama ba to bai yi zama ba za mu gwade su zama da sai ka ɗauka muna fahimta ko wanda kuma ya gani ya gani man ra'a fa qara ra'a wa man lam yara fa lam yara an bai taɓa eh to zai ga hasan hasan to za mu gane su sai mu ji bayanan da sun kai ko na'am to yanzu kenan mun yi practical al-iqa'a al-iftirash at-tawarruk yanzu da mun hade su kenan an san su ci gaba
ينتصب على عقبيه وصدور قدميه ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني وإن شاء قال رب اغفر لي رب اغفر لي ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجد- من سجدته to umarnin practical kun ga karanta ɗaya da mai mun riga mai misali yawwa yace sun mai rafa'u ra'sahu mukabbira sannan ya daukan sai yana mai kabbara wa hadha wajibun wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokaci ya dan daga hannuwansa sun mai jilisu mutma'innan sannan ya zauna yana wanda ya natsu hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi har wani kashi ya koma ga Allah ta ɗaya hankuri ta hita ta yi hankuri ga Allah ta hita can waje can ƙarshe ta yi hankuri ina muke sai ce mi wannan rukuni ne waya furishu rijila hul yusra mine ne نعم
waya eh yawa waya furishu rijila hul yusra sai ya shimfida kafarsa ta hauni fa yaqudu alaiha sai ya zauna samanta wa hadha wajibun wannan wajibi ne wayan sibu rijila hul yumna al ibtilash kenan go waya sibu rijlahu limna sai ya kaba kafarsa ta dama wa yastaqbilu bi asabihi alqibla sai ya fuskanci alqibla da yatsunsa wa yajuzu aliqa'u ahyana iqa'u shi ma ya halatta wani lokaci wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamai shine ainihin ya kafa ainihin dugadugansa ya zauna saman duddugensa an fahimta yadda mun kai bayani kenan wa yaqulu fi hadhihi aljilsa a wannan zama zai ce Allahumma ghafirli warhamni wajburni ya Allah ka gafarta min ya Allah ka yahe min ka ji kaina Allah ainihin ka taimake ni ka karfafe ni sannan ka daga darajata wa rfa'ani ka daga darajata wa afini ka bada lafiya wa rizquni ka azurta ni نعم wa in sha'a qala in kuma ka so ka takaita ka ce rabbi ghafirli rabbi ghafirli Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min wa yutilu hadhihi aljilsa zai tsawaita wannan zama hatta takunu qariban min sajdati hayya kusa daga ainihin sujjadarsa shi wannan zaman da zai yi. sai as-sajdatu as-saniya
السجدة الثانية ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا ويصنع فيه فيها ما صنع في الأولى
imam al-albani ya ce sujjada ta biyu sun mai yukaddiru juba sannan ya sake kabbara wadda yake kabbara nan wajibi ce wa ya rufa oidaihi ya daga hannuwansa ma a hadar takabiri tare da wannan kabbara a hayanan wani lokaci kenan yana ba wajibi ne wannan daga hannu ba wajibi ne wata ranka yi wata ranka bari wa yasjudu sajdata saniya ya sujjada ta biyu wa hiya rukunun aidan ita ma rukuni ce wa yasna'u fiha zai aikata a cikin ta ma sana'a fil ula irin yadda ya arka a farko to sai na kuta ta gaba ko نعم جلسة الاستراحة
na'am iqra فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا
ci gaba
ورفع
Mm,
ورفع يديه أحيانا mm.
ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رج- رجله رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه
to sai mala ce jilsatul istiraha ko jalsatul istiraha abinda malaman fiqh ke ce ma zaman hutu نعم
wannan zama yana cikin maganganun da ka tada kura ga wasu saboda rashin fahimta ko rashin karatu نعم saboda zama ne da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a daidai wannan nake son in sussuki bayanin wasu abuwa da mahiyan mutane ba su fahimta ba game da addini ko ilimi نعم
me ake ce ma zaman hutu shine in kai raka a farko ga sallah azhar kaga ai zaka ji raka ta biyu نعم to marmakon ka gama sujjada ta biyu ka miƙe an fahimta to sai ka koma ka zauna sannan sai ka tashi نعم an fahimta ko ko kayi raka'a biyu kayi tahiya ka je ga ta uku maimakon kayi sujjada ta ƙarshe ɗaya ka miƙe sai a ka koma zaune sannan ka tashi نعم wannan canda ba a saba kamar yadda na faɗa muku abubuwa da yawa ba a saba da su ba kowane addini amma karatu ya sami an ka saba da su نعم shi yanzu dun baka san abu ba ko ko ba a saba da shi ba sai zan ba addini ba dun kaiwa ne baka san shi ba ko ko baka saba da shi ba yanzu misali ai da an waɗi an sani zuwa makaranta ta matan aure abu ne wanda an ka saba da shi ƙasar ka ko ko ba a saba da shi ba ba a saba da shi ba kai ta mutum makarantar matan aure duk da da yare islamiya can da farko shigo islamiya ta an kai ah, shikenan yahudawa sun halaka komi da makaranta ta da allo ana makaranta Allah yanzu ko wai a ce ga allo za a rubutun addini shikenan bala'i ya tashi shin rashin sabon da tsahin nan ba su ba sa an bari yanzu an saba ko ba a saba ba to shikenan don haka shi addini ba a cewa ai ba a saba da wanga abu ba. sa hijabi wallahi ku tambaya ku ji can da mace in ta sa hijabi tsarguwarta akai tsarguwarta akai ta sa hijabi gani akai ta zo da wani sabon abu amma yanzu wanda bata sa hijabi ita abin kallo ko ko wanda ta sa hijabi wanda bata sa ba to don haka koyo shi addinin ya to baka inkari ne kai ba addini ba, ko harkar rayuwa na faɗa muku jama'a can da in mutum aka ga yana bugun waya ta za a yi ƙaryata Na'am.
akwai wanda ce ƙaryata bai yadda waya ta aka bugawa da wani ba amma da ba yanzu in ka ce baka yadda da ana bu- kiran wani yana Lagos ba ai kai ba kauye نعم so haka addini shiki to in ka saba da haka nan baka kunyata ko gobe wani toma da lamari na addini ce ya kawo maka hujja shikenan an fahimta don haka kamar yadda mai bugu ya kawo ƙarshe tan cikin bayanin ilimi ya ce wa ma kullu majhulin yunkaru Na'am.
wa ma kullu ma'lumin yuqalu مم.
shi ko ƙa'ida al'insanu a duhu ma jahila ɗan adam makin abin da bai sani na ba da zara an ka faɗa bai san shi ba sai ce ƙarya ta babu shi haka zan haka nan za ka kunyata za ka ji kunya da baya don ka ce babu abu da baya sai a ce to gashi ka ka ji kunya don haka mai bugu ya ce wa ma kullu majhulun yunkaru ba duk abin da ba a sani ba aka inkari an bayyana ko don haka dole mu kula da wannan wannan zama ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata hadisi ya tabbata cikin bukhari babin falalar sujjada sahihul bukhari dai littafi na da duk duniyar musulmi an ittifaki akai ne shi wannan an hadi an maimaita an rubuta shi shekara 200 bayan wucin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rubuta shi kamin duk an rubuta wani littafi yau da ake takama da shi na addini sai da ta kai malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa shine mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani haka shehu dan fodi ya fada a cikin muqaddimarsa ta sauqul umma ila ittiba'i sunna a cikin littafin sa ihya'us sunna wa ikmadul bid'a kaɗan kaɗan shehu usman sai kariya ce wa fi sahih bukhari ya zo a cikin bukhari yana da wahala ya kulla babu ya kare bai kawo hadisin da a cikin bukhari ba don haka a cikin sahihul bukhari imamul bukhari ya kulla babu na ɗaya daga cikin sahabbai malik ibn al-huwairis Allah ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa abu kilaba yace ja'ana malik ibn al-huwairis ila masjidina haza sahabin manzo Allah nan malik dan huwairis ya zo masallacin mu wannan masallacin kufa fa sallalana yayi muna sallah salata rasulullahi irin sallan manzo Allah yanzu aka bada wannan labari abu kilaba cikin wani littafi cikin sahih bukhari sai yace fakana yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu sai wani abu wanda bamu saba gani ba shine fakana yaq'udu ya kasance yana zama fi wutirin min salatihi ga wutiri a sallati ma'ana raka a farko karka ta uku bayan malik dan huwairis ya gama ga sallah sai ya tashi yace sallaitu lakum na yi muku sallah salata rasulillahi irin sallar manzo Allah wa ma uridu salah duk da cewa ba lokacin sallah na ba amma dai nayi dun ku gani yace na ga manzon Allah yayi sallah sai yace sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin nan kowa ya shi ko ba ya shi ba kowa ya ya shi to shi wanga maliku din gare roto wanga sallah shi ya faɗi hadisin ga kuma wani abin mamaki annabi ya wannan sahabin bai haɗu da annabi ba sai a shekara ta ƙarshe ƙarshe ga rayuwar annabi don kanka ce an shahe wannan hukunci malaman hadisi ko malaman musulunci na jintina manassin da an karawaito daga annabi ƙarshe ƙarshen rayuwa ce don ko da an shahe wani hukunci to banda wani hukunci an fahimta ko shi yasa abbakar gumi Allah ji ƙaini da rahama cikin tafsiri ne raddul azhan ila ma'anil qur'an da ya zo ruguje wani hukunci a cikin suratul nahli sai ce wanga hukunci madina an kai shi wata aya da kuke ta ta shahi hukuncin makka ta sauka ya za a yi hukuncin makka ya shahi hukuncin madina don haka muhallin shahi na kawo wannan shine wannan hadisin ya inganta a cikin bukhari cewa annabi na haka a cikin sallah ce sai wani ce ai mun yarda da hadisin ba ta mun kai ba mu yarda ba abinda muka inkari shine ai annabi ya yi shi ne lokacin da ya tsuha da annabi ya tsuha to shine aka dan koma ya huta saboda an ce zaman jalsatul istiraha zaman hutu sai mu ce maka wacce mai jalsatul istiraha zaman hutu annabi ya ce mai haka nan ko sahabbai babu wanda ya ce mai zama hutu mallamai na sun ka faɗai haka nan duk su gane shi su ko mallamai na ambata wani abu da suna duk su ji sauƙin fahimta dai ba don wai annabi ya samu wannan sunan ba misali raka'atanul fajri an fahimta ko misali tahiyatul masjid annabi ba shi kira tahiyatul masjid ba ya dace idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn sai malamai sun ga kira ta gaisuwar masallaci duk su gane ta an fahimta salatu tarawih ba annabi kira ta salatu tarawih ba kiyamul ramadan ambace ta ko man qama ramadan imanan amma don a gane shi yasa malamai ka ce in kana hukunci da al musammayat baka da ilimi ba sabi da kake ba addini musulunci ba hukunci da al musammayat ana hukunci ne da hakika an fahimta ko ku je ku kira da duk abin da ku kira da shi da annabi ya ce qiyamul layli an fahimta ko don ka wasu ce kaza tarawih wasu ce tahajjud wasu ce kaza shi da annabi ya ce mai qiyamul layl haka wanga zaman annabi da yayi shi bai sa mai suna ba mallamai na sun ka sa mai suna an fahimta ko don haka shi yasa ma suke ganin kuskure ne ma a ce mai da sallah zaman hutu dan kace zaman hutu to huta annabi a bai ce ba hutu na ba to missa ba a rawaito shi da yawa ba wannan ba hujja bane ka'ida a wurin malamai in sahabi guda ya roto hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zama hujja in shi'a ɗaya ka cewa ba sai da hadisin ahad ba shine hadisin mutum guda domin a wurin ahlus sunna sahabi guda daidai shike da sahabbai dukkanin su a wurin ahlus sunna as-sahabatu kulluhum udul duk sahabbai adalai na babu mai babu ainihin mai kirkira maganar da annabi hudi bai ce annabi ya hudi babu mai cewa annabi ya yi abu bai ba don haka duk da sahabin ne ce ya ga annabi yana haka sallah ce babu shakka ya tabbata cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba hujja bace kace to ai sahabi wani bai ruwaito ba ai sahabi wani ma bai ruwaito ba wannan ba hujja bace daga cikin hujjojin su akwai hujjar da suke cewa akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace nahi ku sanin sallar manzon Allah an fahimta ko yace masa habai kusan 30 yace nahi kusan sallar manzon Allah suka ce to wai sallar mu gani sai ya tashi ya sallah har ya gama bai ambaci aza hannu ba akan na dama akan na hauni duk da cewa ya ambaci zasu isra'a a wannan hadisi amma sai a ce to ga yanan malamai suka ce ka koma kalli hadisin da kyau ciki babu inda ya ambaci tahiya kenan annabi tahiya shi yasa mal albani zai tuni ya bada amsa ga wasu hujjoji to kamar in kace duk abin da ba gani cikin hadisin gara Abu Humayd Sa'idi babu shi cikin mi cikin sallar manzo Allah to ka cire tahiya da kace ba ta to ai akwai ta wani hadisi don haka da wancan hadisin da wancan hadisi za a hada sai su ba da cikakkiyar sallan manzon Allah don haka in kuwa Abu Hurairah bai rawaito da su istiraha ba to Malik ibn al-Wazir ya rawaito da su istiraha don haka sai a hada da hadisin Abu Hurairah da hadisin Malik ibn al-Wazir sai a hidda cikakkiyar sallami sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in har kai ba ka yi to ka kyale abinka ba ka yi ba ka samu ladan wanda yi ba amma maganar ka soke wane ya yi zaman hutu wannan kuskure an fahimta ko sannan abu na biyu dudda da shubhar cewa ma annabi ya yi shi ne lokacin da ainihin bai da lahiya ko kaza ko kaza ko ma ya tsuha don akwai masu haka nan kamar misali akwai wanda taba ya ce ai annabi ya aza hannu ne saman na dama kunama ta cije shi menene in ka tsare shi ya kawo wannan babu inda zai kawo shi kusa akwai furkita burasi abinda ba shi cikin littafi misali annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya shigo masallaci ranar juma'a sai ya zauna liman na hudu ba sai annabi ce tashi kai raka'a yi sai tashi raka'a yi kun ga annabi ya ba da dama a yi sallar nafila liman na hudu ba a cikin ishmawi Allah ji kai ne da rahama mala sai ce ba a sallar nafila in liman na hudu ba to don su kare wa gama gana su ce eh ai abin da yasa annabi ya ce mutumin nan ya tashi yayi nafila raka'a biyu ya taho cikin masallaci tuwahi ne duk sun yayyage to don annabi neman mai taimako sai ce tashi don masu kuɗi cikin masallaci su ga tuwahi ne su taimaka mai yanzu ka ce ina aka faɗi haka wallahi in kana azama yau kaga waya bai kawo shi kirkirarin labari na shin sai annabi ya waɗanga kewai kewai za a taimaka mai to irin wannan sai a tura sunna saboda waɗanda shigohi to akwai su iri irinsu da dama don haka magana a ce annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wanga zama saboda ya tsoho kuskure ne annabi har yabbar duniya bai tsohon da bai iya yin tsayuwa da ne ko na bakama da haka ba an bai da ku? na'am
ajibi dai an kare da tayin gaci ko
so don haka da kaga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta babu abin da ya rage gare ka illa ka bi ka yi in baka iyawa ka bari sannan ba a ce wanda bai yi jalsa su istiraha bai da sallah ba sai dai wanda yi ta ya hilara bisa ga wanda bai yi ta ba da fata Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu karanta ta sai mu zan mun yi gaba sai ce fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati saniya idan ya dago kansa daga sujada ta biyu wa arada an-nuhuda ila rak'ati thaniya yayi nuhin tashi zuwa ga rak'a ta biyu kabbara wujuban to yi kabbara bisa ga wajibi wa yarfa'u yadayhi ahyana ya daga hannuwa ne wani lokaci ba koyo shi ba wa yastawi amma ya daidaita qabla an yanhada kamin ya miƙe ka'idan zaune ala rijli li sura akan kafansa ta hauni mu'tadila yana wanda ya daidaita hatta riji a kullu azmin ila mawdihi ha ainihin kowace gaba ta koma inda take an fahimta ko wallahu ta'ala alam abin gan mu ta dauke ko live bari mu ga time din audio so sai mu tashi aljulusu littashahhud tahiya karanta raka'a ta biyu sai mu tashi الركعة الثانية ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضة المقبوضتين المقبوضتين كما يقبضهما العازم إلى الركعة الثانية وهي ركن ويصنع فيهما فيها ما صنع في الأولى إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من من الركعة الأولى bayani mai muhimmanci wanda yana da alaka da jalsatul istiraha shine a ajinu dunkul hannu shi ma dunkul hannu yana cike inda ake husuma ko malam kabiru gambe ya ce wani ya ce liman ya ce wallahi mun ga baki masallacin ga mun ga 'yan dunkula hannu sun shigo sai ce to wallahi ku sani ni mai tashi yana mazurai mu mun ka dunkula na mu hannu to gaban mutum za mu kaiwa ina ya agaji ku yi waje da shi an ka ɗauki ustazu ya dunkula hannu yana waɗe wa annal masajid lillahi masallatai wani Allah na sai da agaji ce to wani masallaci kenan wanga kan na kungiya na sun mai alhadu mu'tamidan alal ardi sannan mutum ya miƙe yana wanda ya dogara ga ƙasa biya dai da hannuwansa almaqbudataini yana mai danke su kama ya qabiduhumal ajinu kama yadda mai kwaba kullu kadun kadun kula hannu ne to haka na aka son kai illa raka'at sani don haka in haka ka tashi to ba kai sunna ba ba haka nan manzo Allah ka tashi ba da sallah in annabi zai tashi to haka yake lalle in ba haka na haka yi maka saba Na.
kuma la haka yayi maka daɗi an fahimta duk abin da a sunna ka bashi baka da daɗi ka ce wai haka kai Na.
da kaya ka sa a sunna haka za kai ka dunkula hannunka ka tashi wacce haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar abdullahi dan umar in kai haka baka da hujja baka da hujja inda an ka ce maka annabi na haka Na.
haka annabi kai sallallahu alaihi wasallam don haka in baka saba baka saba ila raka'a da saniya zuwa raka'a da biyu wahiyar rukunin rukuni ne wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula ya aikata kamar da ya aikata a raka'a farko illa annahu la yaqra'u du'a al istiftah sai dai ba zai karanta du'a al istiftah ba wa yaj'aluhuma aqsar min ar raka'ati al ula ya sanya su wato ainihin ya sanya ta tayi gajarci bisa ga raka'a ta biyu yanzu idan mutun yayi haka a wurin tashi sai ka ce ina hujjarka Na.
amma kan yace ina hujjarka adiba sifatu salati albani ya kawo hadisai rututu daga sahabban manzo Allah da sun ka ce manzo Allah haka ya ka tashi Na.
amma shi ya kawo ko hadisi guda ko guda inda an ka ce annabi haka ya tashi da kai da shi wa bauta ma Allah bisa ga hujja kai kuma ana bauta ma Allah ne bisa ga hujja qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen wa la yahillu lahu in jama'a ahlan baya lata gare shi an yaf ala fi'lan ya aikata wani aiki in mutum ya tashi haka cikin sallah ya aikata wani aiki ko bai aikata ba yace hatta ya alama hukumallahi fi sai ya san hukuncin Allah ni Allah yace a tashi sha Allah yace a tashi cikin sallah ko bai ce ba to da yace ya yace ayi hatta ya alama hukumallahi fi inda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuɓin halshe Allah ya shafe shi a cikin zukatan masu rari ya gafarta muna wa subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka al ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah